بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fitayen mun cikin taimama karatun baya mun faɗi taimama idan mutum bai samu ruwa ba kuma ko ga ruwan inda rashin lafiya in ya taɓa ruwan rashin lafiya zai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yi taimama kuma ko da shekara goma ne amma ba ga ruwa ba kuma lafiya kalau mutum ya ce zai yi taimama to wannan ita taimama emergency ne in akwai dalili to sai yanda ake yin taimaman kuma yanzu karatu zai ta zo mana da yanda ake taimama kuma taimama ana yi da wuri mai tsarki turbaya in an samu ko rairayi ko wani abu ko dutse ko duk abin da ya fito daga jikinta to sai kuma malamai sun dan kutsa sun ce in kana garin da ba a yi da abin da aka yi sana'arsa kamar wuta ta kona ko fenti ko wani abu sai dai sun ce in kana garin da kwata-kwata ba wani abu da sai wannan mun taba gani irin wannan wani zai ce ma kuma muna cikin otal din da kwata-kwata ko ka fito waje ba wani abu da za ka samu wanda irin da sai shi kenan ba laifi sai ya shafi larura ce to yanzu haddasana abu hafsi abu hafsin ya zantar da mu wane ne amurubun aliyu kallasu شين عمرو عن علي الفلاس حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يازن تدم حدثنا سعيد سعيد يازن تدم شين ابن أبي عروبة شين سعيد بن أبي عروبة عن قتادة sun karba daga katada an azrata shi kuma katada ya karba daga azrata an sa'id bin abdurrahman bin azza shi kuma ya karba daga sa'idu shi sa'idu din nan dan abdurrahman abdurrahman din nan dan abza shi wannan abdurrahman dan abza sahabi ne babba yana daga cikin wanda ya gwauna maka zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu makarancin qur'ani ne kuma malamin sunnonin manzon Allah ne farillai da da kuma shi abdurrahman bin abi abza din nan to da an abi daga abdurrahman bin abi abza din an ammar bin yasir shi kuma abdurrahman bin abi abza ya karɓi wannan hadisi daga ammaru dan yasir sahabban manzon Allah ne duka suka karɓa idan sahabi ya ce annabi ya yi kaza wanda ba da shi aka yi ba kuma bai halarci lokacin ba wani sahabi ne ya gaya masa to in bai faɗi wannan sahabin da ya gaya masa ba yanzu wannan hadisi ya zama mursali ya tsallake ba shi ne mubasharatan shi da annabi ba amma ana karba ana karba amma kyau da ya ce ni kuma sahabi wani aboki na wani shi ya gaya mu kamar yanzu ga su duk sahabbai ne duk almajiran annabi ne amma shi kuma ba da shi aka yanzu amma bin yasir ne ya gaya man labarin zai faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da amincin Allah sabata a gare shi amarahu ya hori amma bin yasir bitayammuni cewa amma ya yi taimama lilwaji wakafai fuska ya shafi fuska ya shafi tafuka guda biyu iyana fuska da iyana fuska da tafuka guda biyu kala turmuzi ya ce wa filibabi a wannan babi an aishata an karɓo daga sai da aisha wa bin abbasin da ɗan abbas yanzu a wannan idan mutum ya bugi ƙasa ɗin ko ya shafi dutse ɗin shi kenan sai ya shafi fuskarsa ko ina shi kenan sai ya shafi wannan tafin hannunsa da imama ta yi sai sallah a wannan hadisi kala wa babi a wannan babi an aisha ta an karɓo daga sai da aisha wa bin abbasin da abdullahi dan abbas kala abu isa turmuzi ya ce hadisu ammaru wannan hadisin na ammaru na cewa taimama fuska za a shafa da tafuka guda biyu kawai hadisin hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ƙauriya an karɓo wani hadisin kuma an ammarin daga shi ammarin yin gairuwa jishin ba ta wannan fuska ba wanne ne wa huwa to an karɓo daga wata wasu suka zai zo wa huwa qawlu ghairu wahidin wannan magana cewa in za a yi timama fuska da tafuka za a shafa shine faɗin ba mutum ɗaya ba min ahalil ilmi na daga malamai min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa iya ilimin da ya karba daga manzo Allah iya ilimin da zai faɗa to amma akwai wanda sun faɗi karbi ilimi da yawa kuma annabi ya ba su certificate din sallallahu alaihi wasallama malamai ne sa yi fatawa annabi yana zaune ma sukan ba da fatawa sallallahu alaihi wasallama eh shi kenan ai dama ha ita gaba daya gaba daya dama ma a kan ta ma mutum ya magana in ga ta ma ba damar wanka kuma ko rashin lafiya ko ba ba din shi kenan sai mutum ya taimama ta yi duk gaba ki daya yau ne a sajin nabi minhum aliyu a cikin su da akwai sayar na ali yana kan wannan taimama shafar fuska ce kawai da tafin hannu wa ammaru da shi ammarun da manzo Allah ya gaya wannan sallallahu alaihi wasallam wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wayannan duk malamai ne gangariya wa ghairu wahidin da ba mutum ɗaya ba mina tabi'ina duk tabi'ai ma ba mutum ɗaya ba sun tafi kan wannan minhum daga cikin tabi'an kuma akwai ash-sha'bi malam sha'bi wanda mashhuri ne akan karatun hadisi wa ada'u da ada'u bin rabahi almajirin abdullahi bin abbas wa makhulu da malam makhulu qalu duk wayannan sun ce a taya mu ita yin taimama darbatun lil wajhi wal kafaina duka ɗaya ne kawai in an yi haka sai a shafi fuska sai a shafi hannu abinda wayannan duk suka tafi kenan wal kafaini wabihi ya kula ahmad ahmad bin hanbali akan wannan yake mazhabar hanafiya hanbalawa duk akan wannan take wa ishaqu da ishaqu ibn rahawai duk akan wannan suke wa qala ba'du ahli ilmi ba'arun wa'ansu malaman kuma suka ce minhum daga cikin su ibn umar abdullahi dan umar wa jabir da jabir abdullahi dan umar sahabin manzon Allah ne amma dan sahabi to amma kuma wa jabir ga jabir bin abdullahi shi gangariyan sa'an wa'ancan ne wa jabiru da jabiru dan abdullahi wa ibrahim da ibrahim nakai wal hasan da hasan al-basri qalu dukkan su su kuma wayannan yanzu da muka faɗa suka ce a taya mu ita yin taimama darbatul lil wajhi in kai bugu daya sai ka shafi fuskanka wa darbatul lil yadaini in kai bugu daya kuma sai ka shafi hannayenka ila marafiki zuwa gwiwa yanzu kuma a wajen su sai ka shafa har zuwa gwiwa su kuma su kuma a wajensu bugu biyu su za a yi a wajensu kuma sai an shafa har zuwa zuwa kuma haddasa habbai a cikin wa'inda suka tafi a kan haka wabihi ya kulu sufiyanin sauri shi ma sufiyanin sauri yana kan wannan mazhaba cewa bugu biyu za a yi a shafi fuska a shafi tafukan hannu to duk dai wanda mutum ya yi wancan ma da muka faɗa ga shi ya fi gangariyan hadisi ne ingantacce sayyidina ali abdullahi bin abbas wayannan dukkan su malamai ne sannan shi wanda ya rawaito abin daga wajen manzo Allah sallallahu jabir bin abdullah yana kan wannan har ya rasu wannan yake fatawa duk da yana da wata ruwaya za mu zo a kan ta ma wayannan su kuma malaman duk inda ga wani malamin ya faɗa akwai wani abu da ya dogara su kuma akan ɗaya ruwaya ta suka dogara su isa suka faɗi wannan wabi ya kulu sufiyanu sauri sufiyanu sauri akan wannan yake wa maliku da mazhaban mu ta malikiya dan anas shi ma imam malik a mazhabarsa taimama duka biyu ne duka ɗaya fuska duka ɗaya hannu kuma hannun har zuwa gwiwa hannu har zuwa nan wabin mubarak abdullahi bin mubarak yana kai wa shafi'i imam shafi'i ma yana kai shafi'awa da malikawa su ga su can ku hanafiyawa da hanbalawa su kuma ga su wa qarwa ya hadal hadisu an rawaito wannan hadisi an ammari an ammari daga ammaru fitayammumi a cikin taimama annahu qala liwaji wa kafaini hadisi biyu aka rawaito daga ammaru cewa annabi ya ce masa taimama duka ɗaya ne fuska da tafi min gairu to waje da wannan fuska to wannan annabi ya gaya masa sai ruwayar da aka rawaito shi ko wannan ba ce eh an abin da yasa malamai suka dora waccan ta duka ɗaya kawai fuska da hannu akan wannan da za mu faɗa saboda wannan ce yi muke yi ni kuwa na tambayi annabi ga yanda ya gaya mu ga wannan dan wa qarwa an ammaru an karbo daga ammaru qal annahu qala ammaru ya ce tayammamna mun yi taimama ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila al manakibi idan muka shafo har sai mun zo ka fada wala abadi har sai mun zo hammada idan aka ta ga yayi yawa in muka shaho har sai mun zo hammata mun zo kafada saboda Allah ya ce hannu kawai to hannu gaba ɗaya hannun muke shafa gaba ɗaya hannun muke shafa to fabba afa ba'adul ilmi sai wa'yansu malamai suka raunana ba'adu ahalil ilmi wa'yansu malamai suka raunana hadisu ammar hadisun sa shi ammarun annabi da yace annabi ya ce masa fitaye mu cikin taimama da waje wal kafain fuska da tafi kawai wai su malamai suka ce to ai wannan ya fi ga wannan wanda har sai an zo hammata har sai an zo waye to ai ya fi wanda za a ce kawai ya ya tafin hannu din nan wancan ya fi wa'yansu malamai kuma kamar wa'annan wanda imam malik da shauran da muka su kuma suka tsaya ala rabin hannu suka ce hannu da yana karewa wajen alwala bari su yi wa taimama kiyafin alwala bari su su Allah ya dada su to su kuma suka tsaya a nan tsakiya fa ba aba ba aba ahlul ilmi ba alim malai suka raina hadisi ammari annabi fi tayammum daga annabi cikin taimama lil wajhi wal kafaini a ce tafi da fuska kawai lamma ruwa yayin da ya rawaito aka rawaito an gare shi hadisul manaki cewa in mun shafi taimama sai mun zo haka faɗu wal abadi sai mun zo hammatan mu Ƙala Ishaq bin Ibrahim, Malam Ishaq ɗan Ibrahim, ibn Makhalad al-Hanzali, ɗan Makhalad al-Hanzali shine ibn Rahawai. Gaba ma da gabanta duk a hadisi ana tsoron Bukhari shi kuma ga wanda yake tsoro ba shekin ta shi kuma. Bukhari gaba ɗaya ya karatu wajen Ishaq ibn Rahawai. Dalilin da Bukhari ya littafinsa wannan malamin nasa shi ya ji yana cewa yanzu dai hadisan manzo Allah mun tattara su mun gode Allah sai dai kuma mun tattara rauna da mai karfi da kaza kaza ba ta hadisin ba saboda masu ruwaya ina ma za mu samu wani namiji wanda zai reraye mana ya fitar da ingantattun shi kuma a littafi guda ya bar ragowa to sai bukari ya ce sai Allah ya samu a cikin raina tunda na ji shehi na yana faɗar wannan magana ni to kuma sai bukhari ya ce in ka duba tarjama su za gani yace sai ya mafarki ya ne wa annabi furfita sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ya ne wa annabi furfita sai ya zo ya gaya wannan shehin nasa ishaq ibn rahawai yace na yi mafarki in ne wa annabi furfita sai ya ce to za ka kaɗe masa maganar da bata inganta daga gare shi ba ka tabbatar masa da maganar da ta inganta gare shi kai Allah ya ba wannan kai wannan shine dalilin yin sahihul bukhari duk in kowa ya duba littafin bukhari zai ga wannan magana wannan malami ishaqa ibn rahawai shi din nan bangaren hadisi shi kuma Allah ya bawa shi ya fitar da malaman hadisi ya isa dai a ce bukhari almajirin sai kuma ta wannan mutum zai duba cikanka a cikin ilimi ba wai abin kunya bane a ce kana da malami har malamai ma ba su yarda ma ka ce ka yi karatu ba ko ka faɗi karatu sai ka faɗi kai kuma waye malaminka shi kuma waye malaminsa shi kuma waye malaminsa har gobe akwai sassala ilimi an san malamin kwana kaza malamin kun ga yanzu shi wannan littafi da muke karanta na turmuzi shi almajirin bukhari ne da yawa yakan ce na tambayi shehi na bukhari akan wannan abu kaza ya ce mun kaza to shi kuma bukhari shi kuma ga shehinsa shi ma in hadisi ya rikice shi ma sai ya taho wajen wannan sai ya yi abu to shi ma kuma in magana ta likita za ka ji a ɗauka ta gaba ce ni ma akwai shehunan mu kaza da muka je abu in dai mutum zai dinga taba hadisi lallai zai ga shehunta da malinta da kuma neman albarkansu duka duk wanda ya fi ka tsoron Allah da karatu zai fi ka albarka zai fi ka wata daraja wanda ka iya neman albarkansa Allah ya abu Abu Hanifa shehinsa Hammadu bin Suleiman da abu hanifa ya haifi da sai ya sa sunan shehinsa sunan sunan dan abu abu hanifa na farko hammadu yace na yi ne tayammuna dan neman albarka da sunan malami na to duk wanda yana nan to shi wannan ishaqa ibn rahawai suna ce masa shehu musulunci a sarkin musulunci a hadisi in dai yana zaune to kuma shi kenan da shi da abu zur'atar razi da wane ne to ishaqa ibn rahawai ibn mukallal hanzali sai ce yanzu kuma shi zai yi magana ga hadisai masu rikitarwa sahabi biyu da alawato hadisai iri biyu a wajensa amma alhamdulillah ɗaya ce mu muke yi ba ce yi annabi ne ya ce mu yi ba ana bambance sahabi ya ce muna yin abu ko kuma ana bambance hadisin ya ce annabi ya ce mu yi yanzu muna yi da hadisi ne hukunci ne amma in kuma annabi ya faɗi wani daban ya ce ku yi kaza sai a tashi muna yi sai a zauna annabi to shi ma ana bambance sahabin da ya ce annabi ya ce kawai da sahabin da ya ce annabi ya gaya mana ni da shi ya gaya min ko wani to sai a ɗora wannan kuma akan wancan to yanzu ishaq ibn rawa ya ce hadisu ammari wannan hadisin na ammari fi tayammumu cikin taimama lilwaji wal kafaini cewa taimama a shafi fuska da tafuka huwa hadisun hasanin sahihu yace ai dai ingantacce ne kyakkyawa ko wa hadisu ammaru yace wannan hadisi nasa na biyu kuma da yace tayammamna mun yi taimama ma annabi tare da annabi ilal manakib har zuwa kafada wal abadi har zuwa hammatocin mu laysa huwa bi mukallifin yace bai sabawa ba li hadisu waje wal kafan bai sabawa hadisin shafa fuska da tafukan hannu ba لأن أمارة domin shi ammaru lam yasku bai faɗa ba annan nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum bi zalika bai ce annabi ne yake su dinga yin taimama har sai sun shafo hammata su da kafada ba ce mu muke yi kawai da yawa mutum yakan yi wani abu amma ba shi da karatu a kai to ran da ya ji karatu kai ya ce a ai abin da na saba yi din nan ni shi zan ci gaba sai yanzu ya ajiye nasa ya dauna karatu cewa muna yin taimama mu zo har hammatan mu zo haka faɗa ishaq ibn rahawa yace yace su suke yi ba wai annabi ne yace su ba wa inna ma qala shi sahabi amma ya ce fa'alna kaza wa kaza mun aikata kaza wa kaza falan ma sa'ala annabi sallallahu da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama amara hu bil waji wal kafain sai annabi ya ce a ai fuska za ka shafa kawai da tafuka to kaga yanzu zancen hammata har zuwa hammata har zuwa kafada yanzu ya tashi tun da su suke wa dalilu ala zalika yace kuma dalili na biyu akan wannan cewa hadisin yawa fantaha fantaha sai ilimin ammaru ya cike ila ma allama ko rasulullahi sallallahu zuwa abinda annabi ya sanar da shi yanzu ya ban nasa na da da yake dan an rawaito cewa yana yin wancan amma ga wanda annabi ya sanar da shi yanzu wannan wanda annabi ya sanar da shi ya shafe wannan kyau malamai da suka rawaito su ce to amma wannan da annabi ya sanar da shi din nan ya shafe wannan na hammata da hannu din nan ba duk su bar shi akan cewa hukunci ba ne ji ishaqa ibn rahawai yawa alwaji wal kafai yanzu taimama ta zama fuska da tafi wa dalilu ala zalika dalili abu sa wannan ma abta bihi ammaru abinda ammaru ya dinga fatawa da shi بعد النبي صلى الله عليه وسلم باير رسول من زن الله كتير من cikin تمام أنه قال أمار ياتي الوجه والكفين ها النبي رسول shi kuma أمار da wannan yake fatawa baya yin fatawa da cewa har sai an zo hammata da kafada ce yake fuska da tafi kamar da annabi ya sanar da shi kaga yanzu ashe wancan ba magana akai fa fi haza a cikin wannan dalalatun akwai shiryawa annahu cewa shi ammaru intaha ila ma allamahu ya cike ya daina wancan taimama har ya zo hammata da kafada ya zauna akan abin da annabi ya sanar da shi fa allamahu annabi ya sanar da shi ila alwajhi wal kafaini zuwa fuska da tafi kaga yanzu wannan shine hukunci wannan shine wajibi mutum ya yi fuska da tafukan hannunsa wannan shine kuma wannan shine manyan malaman sahabbai suke kai kamar da muka faɗa shine tabi'ai suke kai ko da wancan din ma zuwa kuma nan rabin hannu akwai wayansu daga jabiru yana kai daga cikin sahabbai da kuma irin su imam malik suna kai to ba laifi dan ka tsaya wannan wanda ya fi gangariya din nan ba wai ka ba malaman mazhaba sun ce duk inda hadisi ya zama gangariya kamar wannan to shine maganan mu haka malaman mazhaba suka ce Allah ya yarda da su amma da yi musu kyakkyawan mafita dukkan suna da kyakkyawan mafita to qala shi kuma ishaq ya ce wasa mi'tu aba zur'ata na ji aba zur'ata to shi ma gaba da gabanta shi ma zai daga wajen nasa malami na ji aba zur'ata ubaidallah ibn abdul karim waye aba zur'ata shine ubaidullah dan karamin bawan Allah tasgiri ne na ubaid abdul sai a ce ubaidi dan karamin bawan Allah dan abdul karim ya kulu na ji yana cewa lam arabil basarati ban gani ba a cikin malaman iraki malaman busra kenan ban gani ba a cikin malaman iraki a hafaza mafi haddar karatu min ha'ula'i salafat daga wayannan mutum uku ali bin al-madini wa ibn shazafuni shi dan shazakuni asalinsa mutumin busra ne amma ya tashi neman ilimi ya tafi asfuhana asfuhana tana iran yanzu ya tafi asfuhana ya je ya zauna har ya rasu a can shi ya cika asfuhana da karatu ga baki daya wa amru bin ali al-fallas da amru dan ali al-fallas yace mutum na uku nan ban taba ganin masu hadda irin sa ba Allah ya ba mu karatu qala abu zur'ata shi abu zur'atan nan yake cewa warawa afan bin muslim afan dan muslim ya rawaito an amru bin ali daga amru dan ali hadisan hadisi shi hadisin jabiru yanda annabi sallallahu alaihi wasallama har jabiru ya rasu yana fatawa da shi bukhari ya fitar da wancan hadisin fuska da tafin hannu kawai bukhari ya ce abin da shi jabiru ya ce ja a rajulun wani mutum ya zo ila umar bin khattabi zuwa sayan na umar faƙala sai ya ce inni a janabtu ni na yi janaba ga ni ina da janaba kalan usubil ma kuma wallahi ba zan iya wanka ba ya za a yi akwai sanyi ba da lafiya ba zan iya ba shikenan sai ya ce sai ammar ya ce bari in gaya ma yanda maganar take faƙala ammar bin yasu sai ammar bin yasu ya ce li umar bin mu kaɗa ba sai na umar amma tazkuru yanzu ba za ka tuna ba ya kai sarki an na kunna fi safarin ni da kai muna cikin tafiya ana wa anta ni da kai fa amma anta falan tusalli dukkan mu ya zama ba mu da alwala kuma ba za mu iya taɓa ruwa ba kai kace ba za ka yi sallah ba tun kafin annabi ya sanar da su ce mama kai ka tsaya a haka wa amma ana amma ni fataman artu sai na yi birgima a cikin ƙasa na yi sannan bai san yadda za a yi ma ba fataman artu sai na yi birgima a cikin ƙasa fasallaitu ne sallah fa zakartu zalika rasulullah da na zo sai na gaya annabi na ce ni ba abin ba da na yi janaba kuma ba zan iya yin wanka ba amma lokacin sallah ya yi amma na yi birgima kamar yadda jaki yake yi a cikin ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma kana yafika hakaza annabi ya ce me yasa haka kawai ya ishe ka fa qala annabi inna ma yafika hakaza wa daraba annabi sai annabi ya buge kasa da tafukansa bika fashi da tafukansa al'arda wana faka fihi ma sai ya busa ba wai muradin kuma ta yamma sai ka bursuna fuskar ka kasa ba har sai an karkade ma an rushe sannan wannan ibada ne kawai taɓawar ba wai muradi a bursuna kasa a fuska ba annabi wanda faka fihi ma annabi ya busa cikin su summa masaha bihi ma waja huwa kafai sannan annabi ya shafi fuskansa da tafukansa shine wannan hukuncin da ake ta faɗa shine wannan hukuncin da ake ta faɗa حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى هذا تدمو حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان هذا تدمو حدثنا هشيم هشيم هذا تدمو عن محمد بن خالد القرشي daga Muhammad dan Khalid al-Qurashi an Dawud bin Husayn daga Dawud dan Husayn an Ikrimata daga Ikrimata almajirin Abdullahi dan Abbas an ibn Abbas daga malamin sa Abdullahi dan Abbas annahu ila an tayammum an tambaye Abdullahi dan Abbas wai do Allah ina za a shafa a hannu ne rikicin malamai ya yawa ne daga sahabbai wani ya ce shafar hannu a shafi fuska a shafi hannu iya nan wannan shine gangariyar magana wani kuma ya ce a shafi hannu iya gwiwa hannu dangane da Allah wani kuma ya ce a shafa hammata da kafada to Allah wanne za mu tsaya a kai an tambayi malami Abdullahi bin Abbas an tambayi malami Abdullahi bin anna wasu ila an ce faqala sai Abdullahi dan Abbas ya ce inna Allah qala fi kitabi Allah ya faɗa a Qur'ani hina zakara al-wudu'a Allah ya gaya mana alwala a Qur'ani ko aka ce yi ce ina yace a wanke aka ce Allah ya ce fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannunku zuwa gwiwa ce yanzu mun ji inda Allah yake a wanke alwala ko aka ce an ji daga hannu zuwa gwiwa ko wa qala fi tayammum Allah ya ce a cikin taimama kuma famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aydiyakum da hannunku abin da ya kare rigima kenan sai Allah ya ce da hannu bai ce ga iya waje kaza ba wa aidiku yace to wannan ya jawo malamai suka yi ta wannan takabbudi duk da dai annabi gashi ya nuna ya tafuka ko da wayan sun zo da wannan yace amma abin mai sauki ne ga idan mu ko muka samu inda za a tsaya alwala mun ji Allah ya ce wasariqu wasariqatu farawo namiji da barauniya mace faqda'u aydiyahuma ku yanke hannayensu ainan ma Allah da fadin da za a yanke ba ko ya aka yi suka gano iya gwiwa iya tafi kawai za a yanke aka ce annabi yanzu ya ce to kaga tun da ma farawo ma Allah ce ya yanke ma hannu amma ba a ce sai an yanko hammata ba ya tafi kawai za a yanke to nan ma da Allah ya ce a shafa hannu kawai wani ya zo ya ce mana ai hannun gaba daya har hammata za a shafa kiyasi iya nan nan ne ake yin kiyasi ka gwada abu da wani abu hmm? abdullahi bin abu ya ce to shi ma wajen taimama nan tafin hannu kawai za a shafi inda ake yanke barawo din nan da Allah ya ce hannu to wajen taimama ma nan za a shafa fakanatu sunnatu sai sunnan manzon Allah ta zama fil qata'il kaffain annabi ya dinga yanke tafukan hannu bai yanko gwiwa ba bai yanko hammata ba to fa inna ma to ita ma taimama haka take inna ma huwal wajh wal kaffan fuska ne da tafuka ya'ani tayammum yana nufin taimama sai mai shari qala abu isa tirmidhi yace haza hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibun da ya zo ta hanya daya sahihun ingantacce sai mai sharhi ya ce hazal hadis wannan hadisi da turmuzi ya sa a cikin littafinsa ya faɗa min nawadir lati tustafa da nikita yana daga cikin abubuwa masu amfani da ake fa'idantaka a littafin turmuzi wanda ba wani littafin hadisi da zaka fa'idanta irin wannan yace min kitabu turmuzi yana daga cikin abubuwa masu amfani fa inni lan ajidhu marwiyan ni ban samu wanda ya rawaito wannan hadisi ba duk da ingancinsa da kyansa da ya rufe bakin duk wani san jayayya ba shi da yanzu nan ga malami ya toshe kowa da kowa ba yadda za ka zo da shi amma ikon Allah tilmizi ya zo da shi min kutubu su sunnati jillata fannin na sunna din nan guda shidan nan da musnadan nan in ka hada wajen guda goma sannan da sunanul kubra da waye duk ba wanda ya rawaito yace abun mamaki hatta musnadin Ahmad bin Hanbal ala fi'atihi tare da yalwarsa cikin dan wajen hadisi dubu talatin ne a ciki Bukhari ko gaba ɗayansa hadisi dubu hudu za ka wani malami yake cewa na haddace Bukhari na haddace Muslim na haddace Sistani ko duk ban taɓa su aka ce to ta ina yace na haddace musnadin Ahmad bin Hanbal yace amma duk da yalwar littafin nan Ahmad bin Hanbal bai kawo wannan hadisi ba tare da wannan hadisi shi ya ɗauke rigima ya ba da kowa yace amma ban samu wanda ya rawaito wannan ba yace kuma tunda Abdullahi bin Abai ce yana daga sunna to wannan ya daga shi zuwa ga Annabi ne da in sahabi yace yana daga sunnar Abu to yana nufin wannan hadisi marfu'i ne ya daga shi kuma wannan hadisi yana daga fa'idodinsa ya rufe baki kuma ya nuna a ƙago abu a cikin Qur'ani istinbadi gashi sunna ce hadisi ne amma ya mata istinbadi a cikin hadisi yake cewa yana daga abin da alƙadi wato ibn arabi ya faɗa yake na ji wani daga cikin jahilai daga cikin masu ilimi tun na wancan zamani yake cewa yana cewa a yanzu ma yi wa karatu ma yi wa hukunci yanzu kiyasi da ukuba da yanke hannu yace da yake jahili ne bai kula da abin da abdullahi bin abbas ya faɗa ba sai ya kalli ukuba kawai ba ce wai zance yanke hannu ba shi dai ya yi istinbadi ya yi kiyasi tsakanin su kuma abdullahi bin abbas manzo Allah ya ma addu'a Allah ya sanar da shi ilimi Allah ya sanar da shi tafsirin Qur'ani wannan abu da ya faɗa shi ne ma'ana yanzu ce mana duk gaba ɗaya bugu ɗaya shafar fuska shafar tafuka sai ma ta yi sai dai in kuma mutum zai dubi abin da malamai suka faɗa dan ya bar shakka kuma sai ya ta kawo hannun din duk gaba ki da Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad خاتم الناس والناس الحديث الهادي الى صراط المستقيم الحمد لله رب العالمين